نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين ترى قوات جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1400 da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan sha biyu a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku wannan shine kasa ɗinmu na ɗari da biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqhi sunnati wal kitab al aziz littafin ad-doktor al-allama abdul azim al-badawi allahu yarhamu idan jama'ar musulmi basu manta ba muna nan a cikin kitabus sala wato littafin da ke magana akan hukunce-hukunce da kuma maganganu dangane da abin da ya shafi sallah kuma mun kwana akan babin da ke magana akan fadilatu idraki takbiratul ihrami ma'al imam wato falalar da ke cikin wato mutum ya riski kabbaran harama tare da liman wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wanda ya sallaci salloli guda arba'in a cikin mutane a cikin jama'a kuma yana riskar kabbara harama a kowace sallah kutiba lahu bara'atani za a rubuta masa kubuta da barranta daga abubuwa guda biyu na farko shine bara'atun minan nari na biyu kuma shine bara'atun minan nifaq Allah zai rubuta masa ya kubuta daga wutar jahannama sannan kuma ya kubuta daga munafurci Allah ka kubutar da mu daga waɗannan abubuwa guda biyu gaba ɗaya wannan shine babun da muka kwana ko kuma in ce hadisin da muka kwana yau kuma kai tsaye ba kwance ba za mu tashi man ja'a wa qad faraga al-imam wanda yazo masallaci yazo ya samu liman ya gama sallah to kulwa akwai bambanci tsakanin man ja'a wa qad faragal imam da kuma man ja'a wa qad sallama al imam wanda ya zo masallaci ya samu liman ya gama sallah da kuma wanda ya zo ya samu liman ya sallame sallah ina ma'anar liman ya gama sallah shine ya gama ta amma bai yi mai ba bai sallama ba ina ma'anar wanda ya samu liman ya sallame shine ya gawa kuma ya fita a sallar domin tahliluha at-taslimu wa tahrimuha at-takbiru abin da ke haramta a yi magana shine idan an yi kabbara harama to komai ya haramta yanzu in ba mai ba in ba sallar ba wa tahliluha at-taslim in kuma aka ce an yi sallama to komai kuma ya halatta a wannan lokaci za a iya yin sa da magana da taɗi da hira da zance da komai to don haka ku fahimci gabar akwai bambanci tsakanin man ja'a wa qad faragal imamu da kuma man ja'a wa qad sallama al imamu na fata an fahimta to mu je an sa'id bin al musayyib qala hadara rajulan min al ansari al maut فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب له كتب الله له حسنة ولم يضع ولم يضع قدمه اليسرى إلا حق الله عز وجل عنه سيئاته فليقرب أحدكم أو ليبعد ليب أو ليبعد فإن فإن فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راى فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وهضرها لا ينقص ذلك من أجير من أجورهم شيئا an sa'id bin al-musayyib an karɓo daga sa'id dan musayyib ko ka ce dan musayyab duka wasu malamai suna karanta musayyib ko musayyab amma dai abin da yafi shine musayyib qala sa'id dan musayyib wanda yayi rayuwa da sahabbai jama'a tabi'i ne amma ya ga sahabbai kuma yayi rayuwa da su ma'ana ya rawaita daga gurin wasu daga cikin sahabbai ina fata an gane ya ce habara rajulan min al'ansarin mautu wani daga cikin mutanen madina mutuwa ta halarto masa faƙala inni muhaddithukum hadithan ma uhaddithukumuhu illa hatisaba sai ce ni zan ba ku labari zan ba ku hadisi zan gaya muku wata magana daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama amma ba zan gaya muku wannan maganan ne don wani abu ba zan gaya muku ne don neman yardar Allah da lada a gurin Allah yasa duk abin da za ka yi ka yi shi don neman yardar Allah ka yi shi don neman lada kada masu kabbara su ruɗa ka da masu cewa sai kai kai ne gwani da masu cewa ka iya da masu cewa kai Allah ya maka hikima ya maka kaza wannan ka suruɗe ka ka zo kana yin abu kawai don gwaninta don wasu ka burge su don wasu su ji daɗi ya zama manufarka ba Allah kake nufi ba ina fata an fahimci magana irin waɗannan ne Allah ya bada labari cewa wa qadimna ila ma ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura za mu dimfari abin da suka aikata na aiki in ji Allah za mu mai da shi ƙura a bar watsarwa na fata an fahimta yawwa irin wannan ne Allah yake cewa badalahum min Allah ma lam yakunu ya tasibu zai bayyana gare su daga gurin Allah abinda ba su taba tsammani ba su suna ga sun yi aiki suna jiran lada a gurin Allah Allah ya ce wallahi abinda zai bayyana musu daga gurinmu ba su taba tsammanin zai bayyana musu ba domin maimakon lada sai dai azaba sai kuma bone da za su samu saboda babu Allah a cikin zuciyarsu ka yi abu tsakaninka da Allah da manufar Allah kake nufi wallahi sai duniyar ta zo ta durkusa a gabanka tana neman ka ruwa a jallo amma idan kai don neman duniya to na farko ba lalle ba ne ka samu duniyar na biyu kuma dama lahira ka yi asararta yasa Allah yake cewa man kana yuridul ajilata ko eh eh amma haka farkon ayar yake man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u sai ce ne liman nuridu sai ce thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura sai ce wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'ayaha wa huwa mu'minun sai ce me fa ulaika kana sa'yuhum mashkura sai ce kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura Allah ya ce man kana yuridul ajilata wanda shi yana neman magaggauciya ne duniya duk abin da yake yi bukatarsa ya za a yi duniya ta san da shi ya za a yi ya samu wani abin duniya ya za a yi ya yi amfani da wannan hanyar don ya tara duniya to Allah ya ce aljanna lahu fiha ma nasha'u amma liman nurid mun ga dama za mu gaggauto masa da abin da ya nema na duniyan nan amma in mun ga dama ga wanda muka ga dama to shi yasa malamai suka ce akwai possibility ka yi aiki don duniya amma duniya bata samu ba domin Allah ya ce liman nurid sai mun ga dama sannan ka samu to in ma ka samu me zai faru daga ƙarfe Allah ya ce sun maja'anna lahu jahannama daga ƙarfe za mu sanya masa jahannama ya sulaha zai shige ta madumuman madhura yana abin zargi yana tunkuɗaɗɗe daga rahamar Allah Allah ya ce amma wa man arada al-akhirata wanda diye aiki dan neman lahira kuma dan neman yardar Allah wa sa'alaha sa'ayaha kuma yayi aikin dan neman lahirar ya nufi lahirar kuma ya yi aikin dan abin guda biyu ne ba wai kai ta zauna kana cewa Allah ba mu lahira Allah ka ba mu aljanna kuma baka yi aiki ba a'a kana aiki kuma kana cewa Allah ka datar da mu shine wa man arada al-akhirata kuma wa sa'alaha sa'ayaha ka buƙaci lahira kuma ka yi aiki da lahira na fata an fahimci magana sai Allah ya ce fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura waɗannan aikin su ya zama abun a gode abun a basu lada abun a yi musu gamdakatar abun a datar da su duniyar su da lahirar su wallahi tallahi jama'a aikin da duk muke yi ko da a zahirinsa ba aikin lahira ba ne in ya zama manufar mu lahira ce wallahi za mu samu alherin duniya da lahira amma idan ya zama dama aikin a zahirinsa ba don lahira ake yinsa ba kuma zuciyarmu ma ba don lahirar muke yin aikin ba to magana ta ɓaci bari ba ku wani misali ɗazu-ɗazun nan abin ya faru wani abokina ne ya zo ya same ni a shago a shago na gurin kasuwata yana zuwa sai fara maganganu dangane da matsalolin da suka shafi kasan nan da irin matsaloli da ake fama da su da rashin adalcin shugabanni da wane ne da wane ne buɗar bakinsa sai dinga cewa ko da yake yanzu sun riga sun fahimci matsalar ƙasar nan ba wata matsala ba ce matsalar malamai ne wallahi tallahi matsalar malamai ne a gaba na fakar raba wa yawan abin nan dungu ba ce malamai su ne matsalar mu a ƙasar nan sai wani ɗan zaurance da wani bagai shi yana ganin kamar in yi haka kamar niya abu nan ɗina eh ya ce ko da yake malam kai ban da kai kai kana ƙoƙari wajen bayyana wallahi tallahi kai kana kokari wajen bayyana gaskiya da kaza da kaza da kaza amma irin su wana kaza irin su wana kaza sun ja baki sun yi shiru ana ta abubuwa wanda ba su da kyau ba za su iya kaza sun isi yi kaza sun isi yi kaza ina so in kai ku zuwa cewa ko me za ka yi wallahi ka sa Allah a zuciyarka kar ka yadda wani ruɗe ka ka nemi abu don duniya kuma wallah za ka yi asararta kuma ba za ka samu lahira ba an gane maganar da ke ku ya yi ta maganganu ina ce masa gaskiya ne ya gama maganganun shi to ni ina da wata ɗabi'a in ka zo gabana ka ci fuskata to ba zan baka amsa ina mai musa ka ba amma duk matsala dai da ka sani ta ɗan adam babu wanda ba shi da ita sai na kalle shi a matsayinsa na ɗan boko ya yi digiri ya yi masters har ya zama dokta a boko sai na ɗauko rayuwarsa tun daga lokacin da allah ya haɗa ni da shi zuwa yau kusan shekara ashirin da wani abu yana maganganun ina ta karanta rayuwarsa kaf gaba ɗaya a cikin kwakwalwata sai na ga babu inda na sani wanda yake ba wa addininsa gudunmawa ko al'ummar shi amma ya iya zo gabana ya ce malamai su ne matsalar najeriya sun kisi abin da ya kamata sun kisi kaza sun kisi kaza wai ni saboda a dan shafa min mai a baki sai aka ce ni ban da ni ina fata an gane aha inda a bayan idona ne ni ma hadda ne zai antaya to sai da ya gama sai muka ci gaba da hira ya faɗa na faɗa ya faɗa na faɗa har daga ƙarshe sai wata magana ta shigo sai na ga na samu ƙofa da zan shigar da magana ta nema ya na ce ko da yake ka san duk wani abu a rayuwa da mutum zai yi ya zamanto addini shine babban tunaninsa a cikin wannan abun ko da ko wannan abun ba shi da alaka da addini na ce inda muka tsinkayo haka shine hadisin da ya magana akan istikhara idan mutum ya zo zai wani abu annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka ce ya kasance yana karantar da mu istikharati fil umur kama yu'allimuna surata min alqur'ani kamar yadda yake zaunar da mu ya karantar da mu sura a qur'ani haka ya kasance yana karantar da mu duk abin da muka tashi tunkara to mu yi istikhara a ciki nace to inda abin zai baka mamaki da inda abin kuma zai burge ka da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum ya nafila raka'a biyu ya karanta wannan addu'a sai ce in ka tashi ka ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wastaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim sai ce fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub sai manzo Allah ya ce sai ka ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-admission ko anna hadhihi university ko anna hadhihi doctora ko masters ko degree khairun li sai annabi ya ce na farko ka ce fi dini ya Allah in ka san wannan abin da zan yi ko karatu ko admission ko university ko masters ko doctorin degree ko menene in har alheri ne annabi sai fara da maganar menene addini sai wannan ya nuna ko me za ka yi a duniya ya zama manufarka ta farko akan wannan abin shine ka haɓaka menene addininka da al'ummarka ta musulunci sannan sai annabi ya ce wa ma'ashi sai kuma ka sako abin da ya shafi rayuwarka wa ma'ashi da rayuwata wa aqibatu amri da ƙarshen al'amari na na fata an fahimci magana sai na ce to kaga hatta ku yan boko yana daga cikin abin da ya haifar muku da matsala a ƙasar nan shine mafi yawancin ku ba kuna karatu ne da manufar taimakon addinin ku da kuma al'ummar ku ba na rama jama'a ko ba rama ba na ce mafi yawancin ku kuna karatu ne da manufa ta kawai ku samu duniya wannan kuma sai ya sa Allah sai dinga jarrabar ka duniyar ba ta samu ba dama kuma lahira ba don ita kai ba sai na dinga kawo masa misali na ce lokacin da muke anguwar idi akwai ni wanda na sani abokinmu ne jama'a ya yi digiri har ya yi masters wannan kusan shekara goma ko sama da haka wallahi tallahi jama'a yaran anguwarmu ya tara musulmai da wanda suka gama secondary school da wanda suka yi kaza da wanda suka yi kaza sai ya tara su a masallaci sai ya kafa allo sun kai kusan su talatin da wani abu kusan mutum arba'in wallahi haka zai zo ya dinga warware musu matsalolin physics yana warware musu matsalolin chemistry yana warware musu matsalolin kaza matsalolin kaza ya yi karatun ba ruwansa ma da maganar aiki ya ce shi tun da ya san wannan abun ya ga al'ummar musulmi matasanmu wanda suke suka gama secondary school da wanda suka abin da ba su iya mathematics ba ba su iya english ba ba su iya kaza ba bari ya samu lokaci ya ware a masallaci na rintse da Allah haka yake zuwa yake karantar da yaran da aka tambaye shi me dalili ya ce a'a ina kishin al'umma ta ne matasa musulmai yan uwana ba su iya wannan abun ba ni bari in zo ilimin da Allah ya ban tunda ba na wani aiki to bari in sadaukar da wannan ilimin in koyar da su don in wayar da su kai na ce wannan bawan Allah yanzu maganar da nake yi yanzu haka yana abuja ka san dai kana aiki ma aka ce a abuja kake ai daban ne ko ne dalili saboda man kana wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha yayi abin nan dan Allah sai Allah ya karbi wannan aiki da ya sai bashi mafita a rayuwar shi na ce ina ma a ce da wane da wane da wane da wane su ma manufarsu addini ne wallahi tallahi da sun fita daga cikin matsala domin wannan kasar da kuke gani in Allah ya ga dama duk matsalar da kasar nan take ciki idan Allah ya cire ka za ka fita ko ba za ka fita ba za ka fita wallahi sai na ƙara kawo masa misali na biyu wanda wanda na kawo mar ya san shi kuma zan faɗi sunansa don abin alheri ya yi shine dr babayo sule dr babayo sule da kuke gani duk wanda yake jin maganganun dr babayo sule ya san he he is very intelligent he is a wonderful retentive memory yana da kwakwalwa yana da kunya kuma ya san abin da ke magana a kansa shine harkar political science ko kun san wallahi tallahi da tababe su da duk program din da yake zuwa yana yi a gidan rediyo kwandala ba wanda yake bashi wallahi tallahi ba wai maganar kwandala ba wallahi tallahi ko ruwa a kawo masa kan dex din da yake wannan hirar ba a kawo masa saya yake da kudin sa shi zai sa mai a motar shi ya buga ya je a hirar da shi ya kuma buga motar ya sake dawowa cikin gari kuma a hakan yadda kuke ganin sa ku dai kun san ma'aikaci ne a university kuma kwanakin baya an yi kusan wata takwas ba su da albashi ba shi kuma da wata hanyar samu in ba wannan ba amma haka bawan allah nan yake haƙuri ni da shi muka yi masa magana na yi magana da shi na ce masa dokta me yasa kake zuwa kake waɗannan abubuwan wanda na san kwandala ba ka samu a cikin wannan abun ya ce to malam idan muka bar al'ummar mu ba tare da muna wayar da su kai akan matsalolin ƙasarsu da rayuwarsu da harkar shugabanci ba za su tashi daƙiƙai ba su san menene addinin su ba ba su san menene ma harkar shugabancin ba kaga shi manufarsa shine wannan abin don ya wayar da kan al'ummar musulmi ya nemi yardar Allah da wannan abin da yake yi to ko kun san dr babe sule zuwa yanzu allah ya fara buɗa masa ya fara fita daga halin da yake ciki last juma'an nan mun yi sallar juma'a da ke a nan muka tsaya muna gaisa da ke kwamanda ka gane da shi ina ce masa ina ƙaunar ka saboda allah bakina da bakinsa nake gaya ma saboda na san shi waye kuma na san menene manufofin da yasa yake waɗannan abubuwa tun da ya yi saboda allah sai Allah ya dinga kamar mafita daga ciki barin baku misali kwaya biyu rak yana zaune gwamna ya sa sunansa daga cikin membobi na kwamitin da za su yi bincike akan harkar makarantar na faɗa da kuma makarantar ina ne wannan healthcare da kuma university yana cikin wanda suka yi aiki akan wannan abu wadda kuma an naɗa irin wannan dole akwai allowances akwai wasu 'yan abubuwa da za a biya ku daga baya na sake samun labari ya samu wani assignment ya tafi abuja ya fi kusan wata guda a abuja ma'ana dai tun da ya yi saboda allah ba kuɗi ake biyansa ba amma don ya taimaki al'ummar musulmi sai allah ya fara fito masa da wasu hanyoyi da zai warware masa matsalolin rayuwar shi can ya yi don allah allah ya biya shi yanzu kuma allah ya kawo masa duniya tana so ta zo ta tsugunna a gaban shi amma kai kana nan ga digiri ga masters ga doctorin digiri ba uwar da kake tsina nawa al'ummar musulmi yan uwanka matasan anguwar ku kadai baka iya samar da wata hanya da zaka tara suka koyar da su ilimin da Allah ya baka ba amma kullum idan ka tashi korafi kake akan cewa kasa a rikice bayan kai ma kana daga cikin wanda kuka rikita ta shi ilimi shi ilimi da dama da Allah ke bawa mutane wallahi yana daga cikin abin da ya kamata kowa ya sani komai kankantar ilimin da Allah ya baka akwai hanyar da zaka wayar da kan al'ummarka kar ya zama manufarka kaɗai duniya ce kawai ya za a yi kawai ka samu sai ka zama ta'isa abdul dinari ta'isa abdul dirhami ta'isa abdul khamila ta'isa abdul khamisa ta'isa wantakasa fa'iza shiƙa falan taƙash annabi ya ce bawan kwandala ya shiga uku ya lalace bawan nera ya shiga uku ya lalace ina ka fito neman abin da zai shiga aljihunka ina za ka neman abin zai shiga ba ka da wata ajanda a rayuwarka illa kawai bai za ka samu kai annabi ya ce irin wannan mutumin Allah ya sa ya taka kaya ya kasa cirewa in ji annabi Muhammadu ya ce in uƙiya rabiya wa in lam yu'ti saqita shi fa irin wannan mutumin in ji annabi Muhammadu ya ce in kaga ya yarda da kai to ka ɗauka ka bashi ne in ku har ka gaba ka bashi ba to kai ba mutumin kirki bane kowaye kai shi dai ya za a iya samu matukar bai samu ba to kowa mutumin banza ne to na nan sai muku da Allah duk abin da za ka yi a rayuwarka ya zama addini shine babban manufarka akan abin da za ka yi ya za a yi wannan damar da ka samu ya za a yi wannan ilimin ya za a yi wannan ofis din ya za a yi wannan kokarin da kake yi addinin ka ya mori wannan abin al'ummar musulmai su mori wannan abin sai na kawo masa misalai da wannan wallahi har ya tashi ya bar shagona bai kara ce min uffan ba saboda ya san ba shi da misali ko kwaya ɗaya a rayuwar shi da zai iya buga min cewa ta ga first degree da ya har second har third degree da ya yi yana da wani abin da ya ware yake taimakon al'ummarsa ta musulunci da wannan ilimin ba abin da yake amma ya iya zagin malamai ya ce su ne matsalar najeriya ban gane ko kun fahimta ba wannan shine fa halin mutanenmu ya iya ya zauna ya surutu ya ce wane ne ya kaza su wane ne matsalar kaza su shi kuma ya manta da kansa shi kuma menene matsalarsa ya manta idan idan Allah masa wata ni'ima ko wata baiwa to wannan gudunmawa yake bawa addini yanzu kuna ga wannan a gargarar mutuwa yake mutuwa yanzu zai yi in ji sa'idu dan musayyib sai ya ce ga hadisi zan karya muku amma ma uhaddithukum illa ihtisaba ba dan komai zan gaya muku hadisin nan ba sai dan ina neman lada a gurin Allah to yanzu malaman da suke karantar da mu suke wayar da mu kai akan abin da ya shafi duniyar mu da lahiran mu kai ka tsaya kai nazari tsakaninka da Allah ta wanne guri kake ba su gudunmuwar isar da wannan sakon na Allah mu dai mun san masu kuɗin zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da masu ilimin zamanin manzan Allah da masu basira da har masu ƙarfi wanda ba su da kuɗi ba su da basirar karantar da wani abu amma Allah ya ba su ƙarfi kai har masu kaifin basirar shawara irin su salman al-farisi lokacin da aka za a yakin khandaq ghazwatu ahzab shi ya bada shawara yadda aka aka kubuta duk sahabban annabi muhammadu ba su iya gano ya za a samu kubuta ba sai shi ya daga hannu ya ce ya rasulullah ina da shawara ya ce me shawararka ya ce mu a garinmu idan irin wannan yakin ya tunkaro mu muka fahimci wanda suka tunkare mu sun fi mu yawa rani muke mu kewaye garinmu gaba daya wawa keken rami mu zami mu kewaye garin ta yadda duk wanda ya taho in ya afka wannan ramin magana ta kare annabi ya ce an gama aka ɗauko diga da tebur da wane ne aka fara daga dungun gabar aka dinga tono wawa keken rami handak sunan ramin kenan yasa ake kiransa ghazwatu handak yaƙin gwalalo abin da ake nufi da gwalolo da hausa shine wawa keke ramin da tsalle ba zai iya tsallakar da kai ba in kuma ka fada ba kai saka sa hannu ka fito ba sai dai a zaro ka ka gama yawo da haka duk abin da aka dama za a iya maka a cikin ramin shine khandak shine gwalolo da hausa salmanin fari sai ba da wannan shawara manzo Allah ya ce a zo a tona aka zo aka ɗauko diga ana tono sanda aka kusa gama sai aka iso wani dutse duk sahabban annabi muhammadu jama'a suka yi suka yi su fasa dutsen nan amma dutse yake fasuwa sai aka ce sai fari aje a gaya wa manzan Allah manzan Allah aka ce aka gaya mar aka ce ga wata marmara an yi an yi ta fashe a ci gaba da tono taki yace mu je ku nuna min ita annabi ya tsalle ya dira a cikin ramu yace bai komun diga aka ba manzan Allah diga marawaici yace da annabi ya daga diga hatta yura bayada ibtihi har san da aka ga farin amatar manzon Allah ya takarkare ya kabbara ya doka wa wannan dutsi diga wallahi sai ga dutsi ya tarwatse kamar gari annabi ya ce wani batun rumu ba ma waɗannan da suka zo ba rumawa ma mun ci su da yaƙi wallahi sahabbai ba haka suka kewaye manzan Allah suna jira kawai ya ba su maula ta tsidi maula ta balarabe ba a'a su suke taimakon annabi kai yanzu da kake zagin malamai kana cewa su ne matsalar kasan nan uwar wacce gudunmawa ka ba wa malaman ba sai surutun banza da wafi kuma a lokacin da kake wannan maganar baka san ta karkashin kasa menene malaman nan suke yi wajen shawo kan matsalolin kasar ba kai kawai kana nan ne kana abun nan ɗinka kana watan gaririyar ka a gari baka san wani lokaci suke ba da shawara ba baka san wani lokaci ake neman su mitin din sirri ba baka san wani lokaci wani kaza ke buga musu waya yana neman shawara akan abu kaza ya za a yi da ki ba kawai abin da ka sani shine ba su yi magana akan matsalar ka ba kai tun da su yi magana akan matsalar ka ba to shikenan su ne matsalar kasar wani irin rashin adalci ne jama'a to shi yasa duk abin da zaka yi ya zama addinin ka shine babban manufarka kuma wallahi na sha faɗa muku a nan babu wata dama da Allah ya bawa musulmi face yana da hanyar da zai taimaka wa addini a cikin ta wallahi sai dai idan bai ga dama ba amma wallahi yana da abin da zai wa addini kuma addini yana da bukatar ka ko dan da ko ne kai wallahi akwai inda addini ke bukatar ka wallahi akwai inda addini ke bukatar ka me kake wa addini a wannan fagen ina ce kwanan nan wani dan bijilanci a ɗaya daga cikin jihohin nan ba zan iya tuna wace jiha ba ce ko kano ko wani abu ya tona asirin wata mota cike da yara ƙanana an sace su za a tafi da su kudu dan bijilanci ne kwata-kwata salarinsa bai wuce naira dubu goma sha biyar ba ya gane motar an makare ta da jiradirai za a je a yanka su suka ɗauki kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin suka bashi suka ce sun fahimci ya gane me suke kunshe da shi don Allah ya rufa musu asiri ga dubu ɗari biyu da hamsin da kewayayye ne ɗan Najeriya ne ya dafe kuɗi tukunna suka kwanta a aljihun shi Allah mana ya ce Allah ya saka da alheri Allah ya saka suka ce amin sun ma'amin suka gama wallahi sanda suka wuce kawai sai ya sa mu sojoji da yan sanda ya ce da Allah a bani mota ɗaya da jami'ai akwai matsala a gaban nan suka ce kai ka gaya mana me sai ce kar ku raina uniform ɗina in dai kun da uniform ɗina yana da amfani don Allah ku haɗa ni da mota ɗaya da jami'an tsaro suka ce ku je wallahi suka bi su a bayan gari suna kokarin ɗaukar hanya suka je suka sha kansu suka kewaye su da bindigogi suka kwato mota suka dawo da ita da yara ƙanana sun kai kusan guda talatin a ciki za a yi kudu da su a je a yanka su yanzu wannan dan bijilanti ne ya ba da gudunmawa wa addininsa kai wacce gudunmawa kake ba wa addininka a matsayin da Allah ya baka to wannan yana daga cikin mentality da rashin lissafi irin na mutanenmu shi bai san cewa a matsayin da Allah ya shi nan addini na bukatar shi ba komai kankantar matsayinka Allah na bukatar ka inda a ce za mu haɗa kan namu kowa da damar da Allah ya bashi ya tsaya wa addini da al'ummarsa akwai wani wanda ya isa ya ɗaga mana hanci a ƙasar nan jama'a duk ba watsewar mu ne da lalacewar mu ta jawo mana waɗannan matsalolin ba kowa ya kama gabansa abin da ya ga dama kawai yake yi ba wanda zai gaya wani magana ya ji ba wanda zai ce ma ka bada gudunmuwa ka saurari ma magana ta ma muhimmanci babu yanzu lauyoyin da suka haɗu suka ce za su taimaka wa abba gida-gida su kusan mutum ɗari biyu irin waɗannan lauyoyin ina suke idan an samu wata matsala da ta shafi wani akwai wani bawan Allah Yunusa Yelo ne ko wane ne wanda akan maganar wacce wacce ya abin nan ya aura a kudu a Fatakot ina suke irin wannan lauyoyin da ba za su haɗa kai su ɗari biyun su kwato shi ba ban gane ko kun gane ba wannan matsalar addini ce ta kai zuwa ga wannan rikicin aka nemi za a wulakanta shi kuna ina ba ku haɗa kai ko kwato shi ba sai ƙaryar banza saboda kun san idan yayi nasara za ku je ku da takardunku kuna neman aiki ku ce ku ne kuka taimaka mashi a tribunal ku ka taimaka mashi a supreme court don haka ya kula da ku saboda haka kuka yi in gaskiya ne ga matsalolin addini nan kuna ga mobat aka kashe mobat dan luwaɗi mazinaci mawaƙi mai baza baɗala a ƙasa tsakaninsu su ne su suka kashe kansu suka kashe shi su ne su mawaka amma kuna ga har yanzu kes din yana nan har yau din nan ba a binne gawar Mobad ba har yau din nan da nake muku magana har san da aka je aka binne shi suka ce wallahi sai an tono shi suka ce ba su yadda ba uban kuturu ya yi kaɗan balle na makaho sai sun ji dalilin da ya sa aka kashe shi gwamnatin lagos dole ta ɗauki mataki a kai amma mu a murkushe mu a kashe mu a yi duk abin da za a yi na wulakanci akan al'ummar mu muna da mutane lauyoyi muna da alkalai muna da duk wasu bangarori na cigaba a cikin kasar amma babu wanda zai fito ya magana a haɗa kai a ce ya kamata a ɗauki mataki haka fa muke rayuwa fa a kasar fa sai kuma dan masu kokarin da suke dan fitowa su nuna cewa ya kamata ya adalci a hakan kai baka ganin kokarin su ka koma kana zagin su kana cewa malamai su ne matsalar kasar Allah ya sauwaƙe Allah ya yi saboda haka ina jan hankali na da naku jama'a dama komai kankantar ta ba a bar wasa bace komai kankantar ta ba a bar wasa bace ka yi amfani da ita wallahi tallahi ko matsa- ko jarabawa ta same ka a karkashin wannan ina so ka san cewa wannan jarabawar iya ta nan duniya ce amma wallahi a lahira Allah sai ya maka gamta katar kuma tun a nan duniyar sai Allah ya taimake ka ya fitar da kai daga cikin wani kangi saboda ka tsaya wani ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati kuma wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi wanda ya zama kullum bukatarsa ya za a yi dan uwansa musulmi bukatarsa da biya to shi kuma Allah zai dinga tsaya masa akan bukatun shi kuma Allah yana cikin taimakon bawa ma damar bawa yana cikin taimakon dan uwansa musulmi waɗannan hadisan duk muna jin su amma abin mamaki shine ba ma aiki da su a cikin al'amuran bai dame mu ba mu tsaya wa kanmu mu tsaya wa mutanenmu in ka ga mutum yana kumfar baki yana ihu yana kaza idan ka je ka karkashin kasa za ka samu interest ɗinsa kawai yake karewa ba wai interest din wasu al'umma ba ba ruwan kowa da kowa kai yan kalilan daga cikin mutane to kar kai wasa da damar da Allah ya baka ka yi kokari ka ga cewa ka tsaya wa kanka ma ga matsaloli nan burjik mun kasa haɗa kanmu sai mu zagi wasu ɓangarori muna cewa su ne matsalolinmu Allah ya yi bismillah don haka yake cewa zan ba ku wani hadithi ba don komai zan ba ku hadisin nan ba sai don neman lada a gurin Allah ya ce sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya ku na ji annabi muhammadu tsira da amincin Allah tabbata gare yana cewa idza tawadda'a ahadukum idan ɗayan ku ya alwala fa ahsana alwudu'a sai ya kyautata menene alwalarsa summa kharaja ila salati sannan ya fita zuwa sallah lam yarfa qadamahu al-yumna illa kataba Allahu azza wa jalla lahu hasana ba zai daga kafarsa ta dama ba face sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato rubuta masa lada da ita wala yadha qadamahu al-yusra illa hatta Allahu azza wa jalla anhu sayyi'a ba zai kuma daga kafarsa ta hagu ba face Allah subhanahu wa ta'ala ya kankare masa zunubi da ita don ba ku manta ba akwai kwatankwacin hadisi irin wannan da muka karanta a baya to amma shi a waccan ruwayar ya nuna kafar daman da za ka ɗaga da ita za a kankare ma zunubi kuma da ita za a rubuta maka menene lada ina fata an fahimta amma wannan kuma sai ya nuna kafar dama a rubuta maka lada da ita kafar hagu kuma a kankare maka menene da ita to sai malamai suka ce idan ruwayoyin hadisi suka zo irin haka to akan dubi wanne ne wanda ya fi wato tabbatar da yawan lada gabawa to sai a yi aiki da hiba don wancan din bai inganta ba na fata an fahimta ko kuma suka ce zai zama hadisan guda biyu in ka bi tarihi za ka samu wannan hadisin shi ya fara zuwa annabi ya yi wannan hadisin kafin wancan wannan sai ya nuna kafar dama lada kafar hagu menene Zun- abin nan za a kankare zunubi sai wancan ruwayar kuma ta zo daga baya sai ta nuna da kafar daman da kafar hagun kowace idan ka daga za a kankare ma zunubi kuma za a rubuta maka menene lada ya suka ce to idan aka samu ƙarin ilimi da ƙarin bayani a hadisin da ya zo bayan wani hadisi ya zo to ba za a ce wancan bai inganta ba sai dai a ce an samu ƙarin ilimi na fata an fahimci magana an samu ƙarin ilimi da ƙarin alheri maimakon wancan ruwayar to wannan ruwayar ta fi waccar ba da ƙarin ilimi da ƙarin farala na fata ana ganewa sai a ce shi ma wannan ya inganta amma dai wancan ya fi shi domin shi ya zo daga bayan wannan na fata an gane kuma shi ya zo da ƙarin ilimin da bai zo ba a wancan da fata kun fahimce ni Allah ya shirya da mu dan haka sai manzon Allah ya ce fal yuqarrib ahadukum aw liyubai'i ko dai ɗayan ku ya wato ya ainihin wato nesanta takun shi ko kuma ɗayanku ya kusantar da takun shi me wannan magana take ne tunda an ce kafar ka takun kaɗai za a menene rubuta ma lada takun kaɗai za a kankare maka menene to kenan idan kai saurin taku ko taku masu tsayi to adadin takun ka za su yi kaɗan haka ne ko ba haka ba to kuma adadin ladan ka ma zai yi kaɗan haka idan kai tsawon taku adadin zunubanka ba za a kankare da yawa ba domin idan misali wane ya zo masallacin nan a taku ashirin kai kuma sai ka zo a taku talatin kaga shi an kankare masa zunubi ashirin an rubuta masa lada ashirin kai kuma an kankare masa zunubi guda talatin an rubuta maka lada guda nawa guda talatin to a ƙarƙashin wannan ka iya dabara wannan ya tabbata saboda ka yawaita ladanka maimakon bazar-bazar wul-wul kana ta wulla kafa to sai ka dinga tafiya ɗalab ɗalab ɗalab ɗan taku kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ka yi taku kamar ɗari biyu da hamsin ko ɗari uku kafin ka isa ina fata an fahimci magana na ya ka ajiye mashin ɗin aran ma ka tsawo a kafa tunda hi mashin baya da za a rage masa taku malam ya ce wani mashin ne fa ka ga mashin ba da ma a rage mar taku ko ya sa giya ɗaya yauwa an hana gudu dama da tafiya da sauri kuma duk wannan hikimar na cewa ka tara lada mai yawa a kan kare zunubai masu yawa shine hikimar dama an gane don haka sai ka gajarta takun kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ka iso in kuma kai wal wal wal wal shikenan abu ya tafi kawai ai ta maganar kashe tsakani ai da aka ce annabi ya ce idan ka kashe ta a duka ɗaya kana da lada mai lada ɗari in ka kashe ta a biyu kana da lada hamsin ka kashe ta a uku kana da lada ashirin da biyar ka kashe ta a biyu kana da goma sha biyu da rabi ka kashe ta a uku ko hudu kana da lada bakwai da rabi har zuwa lada ɗaya da rabi to a nan abin da ake magana shine in ka tashi kai mata duka mai rai da lafiya wanda daga shi lalle ba za ta tashi ba tabbas za ta gama watsal watsal ɗinta amma dai za ta tafi lahira ba wai ana nufin in kai mata dukan nan shikenan kyau a ji shiru ba mu motsi ba haka ake nufi ba don wannan yana daga cikin abin da yasa wasu suke duka da yawa a'a kamata dukan da lallai zai yi wahala ta tashi ina fata an gane to sai ka zuba mata ido sai ta gama shurewa to kana lada ɗari amma idan kai mata pop sai ta fara shure shure sai ka ƙara pop ya zama hamsin ka ƙara pop ya zama ashirin da pop ya zama sha biyu pop ya zama bakwai da rabi daga ƙarshe ma yadda dawo ka ci mora kawai babu wani lada kawai eh doka gani ka ci mora kawai ba lada amma kai mata duka ɗaya wanda daga hita tafi ba ta je ta rayu ba ta mutu to shi ake nufi da haka sai ka takarkara ka kwakketa gata tana da sammatsi kuma tana da aljanu ma jikinta domin tsaka tana da wani sammatsi in ka kai mata duka kuma baka same ta ban kai wasa ko ba ka ƙara ganin ta ba wala ba za a ƙara ganin ta ban kaiwa kai duban duniyan nan wallahi a ɗakin ba za ka ganta ba kuma wani lokaci a fili wallahi za ka dake ta in ta yi tsalle ta wani guri wallahi sai ka neme ta sama da ƙasa ka rasa to shi yasa wasu malamai suka ce tana amfani da aljanu a jikinta yasa ko za ka dake ta kai bismillah kai bismillah kana bismillah ko shikenan kawai sai ka barta ka tsaya ka fake ta kuma ka ambaci sunan Allah sai Allah ya datar da kai ka same ta duk wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu dinga kula da shi idan mun ji irin waɗannan hadisai masu falala an gane maganar da ke ku yawwa dan haka annabi ya ce fal yuqarrib ahadukum aw liyubai ko ɗayan ku ya tsawaita taku ko kuma ya gajarta ya rage nasa amma dai takunka mai yawa a shine adadin ladanka haka takunka kaɗan zuwa masallaci shine adadin ladanka ko kanka da zunubanka annabi ya ce fa in atal masjida fa salla fi jama'atin gufira lahu idan mutum ya zo masallaci kuma ya salla tare da mutane to an gafarta mihi zunuban shi ina fata an gane yawwa daga lokacin da kai salla an gafarta ma zunubanka salla tana daga cikin alheri jama'a ka ji daga cikin lada da Allah zai wa bawa daga ya idar da sallah yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah duk zunubansu an zuge su duk zunubansa yadda ake kama zogala a zuge shi haka ko a kama tsire a zuge shi to haka aka zuge ma zunubanka kaf gaba daya amma amma mala an ga gano da ke ku kana idarwa an zuje ma zanubanka an gane fa in atal masjida manzo Allah yace idan mutum kuma ya zo masallaci wa qad sallau ba'dan wa baqiya ba'dun sai ya samu sun yi raka'o'i kadan wasu raka'o'i kadan sun saura kamar a ce sun yi raka'a uku saura daya ko sun yi biyu saura biyu in mai hudu ne sallama adraka sai ya sallaci sauran abin da ya riska wa atamma ma baqiya kuma ya cikata abin da ya saura masa kana kazalika daidai yake da wanda da shi aka yi kabaran harama ka duba falla irin ta musulunci mala dan dai kar dai ka yi asara Allah baya so mu yi asara jama'a Allah yana kaunar mu da rahama yana son mu to kuma da wannan kar ka dinga zargin wanda Allah ya jarrabe shi ka san mutane suna da wata ɗabi'a sai ka ga wani shi kuma Allah ya jarrabe shi kullum Allah ne da kullum kullum Allah ne da kullum sai an tada sallah an yi raka a tsaye ko biyu sannan shi kuma zai shigo masallaci akwai su ku malam yace akwai su to ba daidai bane na farko shi mai yin haka ya san ba daidai bane ba daidai bane amma kai kuma kar ka yadda ka zarge shi cewa ai bai samu jam'i gaba ɗaya ba ka ji dai annabi muhammadu ya faɗa in ya zo ya samu wani bangare ya cika ta sauran bangare daidai yake da kai da ka zo ko da karka yadda ka ce a ai kaza kaza ai wani mm annabi muhammadu ya faɗi hukuncin a amma allah ya fi mana ku na fata an fahimci magana akwai masu wannan ɗabi'a to su sani ba daidai bane abin da suke na farko domin ai mun karanta ɗazun nan muka yi muraja'ar hadisi to annabi ya ce wanda ya samu salloli guda arba'in kuma kabbaran farko ana samun sa da ita ana samun ta da shi annabi ya ce Allah zai rubuta masa bara'a guda biyu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq ka ga ya nuna ka dinga zuwa kana samun kabbaran farkon shi ma alheri ne haka ne ko ba haka ba to amma in kuma Allah ya jarrabe ka ya kubuce ma to har yanzu dai wannan ladan naka yana nan jama'a an gane maganar da kyau ko watan ma ba iya kana kazalika to bari ku ji wani abu da zai kara burge ku sai annabi ya ce fa in atal masjida idan ko mutum ya zo masallaci wa qad sallau sai samun sun riga sun yi sallah fa atamma salata sai ya cika ta sallarsa kana kazalika shi ma daidai yake da wanda ya zo rasa marka an farko to anan ne za ku gane ta'arifin da ne da farkon wannan babu na ce muku malam ya ce man ja'a wa qad faragal imam mutumin da ya zo ya samu liman ya gama sallah har na ce muku akwai bambanci tsakanin wannan maganar da maganar mutumin da ya zo ya samu liman ya menene ya sallame to ku lura yanzu nan ya zo ya samu liman ya gama amma bai mai ba to inda ya kabbara ya zauna aka karasa tahiya da shi ladan su ɗaya da wanda ya zo aka yi kabbaran harama da shi shi ne amfanin wancan ta'arifin da dai muku a farkon babu kun fahimci maganar da kyau ko ladan su ɗaya ladan su ɗaya amma in ka zo ka samu liman ya sallame to wannan kuma wata magana ce daban to bari ku ji hadisin gaba yasa da na ta na karanta hadisin gaba domin duk suna da alaka da juna an gane maganar da kyau ko shine hadisin kuma da za mu tsaya a kansa saboda lokaci wa an abi huraira ta kala kala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya sake cewa inji abu huraira man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu wanda ya alwala ya kyautata alwalarsa thumma raha fa wajada an-nas qad sallau sai gaggawa ya tafi masallaci kafin ya je sai ya samu mutane sun yi sallah a atahu Allahu mithla ajri man sallaha wa hadaraha ka gani ya zo sai samu mutane sun riga sun yi sallah manzan Allah ya ce Allah zai ba lada kwatankwacin wanda ya zo mata kuma ya halarce ta to ku lura da wannan gabar ba ana nufin kana ji da gangan da ganganci kana ji an shiga sallah ka ka zo ake sallah tare da mutane ba wannan magana ake ba ana magana ne wala Allah ka farka daga bacci wala Allah baka ankara ba sai ka ji kawai an shiga sallah sai ka ɗauki buta maza maza kai alwala kafin kai roshin ka zo ka samu ba da gangan kawai ka zauna kana ji kana gani ana sallah ba ina so ku gane wannan gabar da kyau a wani uzuri ko dai baka fai ankara ba ko baka sani ba ko kana bacci ko ka manta marmaza da ka tuno ko kuma ka ji an shiga sallah sai ka tashi maza ka dauki buta maza alwala maza masallaci ka iso masallaci ka samu an idar annabi muhammadu ya ce allah zai baka ladan wanda ya zo ya sallace ta tare da jama'a saboda ai ba ganganci kai ba kuskure ne ya faru ko mantuwa ce ko bacci kake yi ko wani a makamancin haka amin sun ma'ami amma da gangan to wannan kuma jawabin ka daban ne ina fata an fahimci magana da gangan wannan jawabin ka daban ne amma in har kuskure ne ya faru har ka zo ka samu an idar annabi ya ce da kai da wanda ya zo duk an tara ku a cikin lada an gane annabi sai ya sake bayani don ka kara fahimta ya ce la yanqusu zalika min ujurihim shay'a ba za a rage masa komai daga cikin mai ba ladan da aka basu ba to abin da zan rufe da ke anan ko kun san akwai waɗanda har haushin waɗanda suke samun larurar nan suke ji eh mutum sai idan da sallah yawon ya ganka kana na baraka abi sai ta hararaka yana kallon ka ma'ana wai ka duba wani sakare sai yanzu ya higo masallaci wallahi tallahi malam kai baka san hukuncin ku ɗaya zuman zan Allah ba so da kar ka zargi mutum dan larura ta same shi bai zo ya samu sallah full kamar yadda kai ka samu ba ka gode wa Allah kai da yayi maka wannan ni'imar ka masa fatan kuma Allah tara ku cikin ladan da wannan ne ka ji ana cewa magabata idan suka idar da sallah sai suka ga ka zo kana sallah sai suna maka jaji suna cewa to Allah kiyaye gaba ma'ana fatan su shine Allah ya hada ku da kai da su a cikin ladan ba wai ana kallon ka wani mutumin banza ba ina fata kuna fahimta amma yau an waye gari mutum in ya idar da sallah wani har juyawa yake zinginu da gini baban wayar ba da kai nake ba kai zinginuwar ka na sauraron karatu ne ina fata an fahimta wai ya juya ya ga su waye da waye bai sami jam'i ba kaga yana ta zazzara idanu yana ta haka yana ta haka wa saka ga wannan ba a turo ka dan kai dinga mutane hukunci ba kai ma kai fatan Allah ya karbi taka ba wai ka zo kai sallan ne matsala ba in an karba ko ba a karba ba to ka damu akan yin da kai kai ka dace an karba wannan shine damuwarka sai kai addu'a Allah ya karba maka da kai da wanda ya samu tasgaro ko ya samu kuskure ina fata an fahimci magana Allah ya shiryar da mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya a ya hakuri zamu dakata anan saboda lokaci eh bismillah bismillah na'am ya zauna domin ya buga da yana cikin da ya bude mana fata da daga lafiya ta kayan sabuwar ba saboda ya shi ya ga cikin hankali ka amma mara ibrahim allah ya saka maka da wannan tambayar wallahi tambaya ce mai muhimmanci yana daga cikin kuskuren da mutane suke sai mutum ya zo ya samu liman yana tafiyar karfe kawai sai ya tsaya ki kam yana jira wai ya ji wai raka abin farko ne ko ta karfe ne eh sai zai tsaya kawai ya ki kam yana jira in ya ji an sallame sai koma gefe sai ta da tasa in kuma ya ji raka abin ne sai ce alhamdulillah sai ya shiga a'a kan kabbara kawai ka nemi guri ka zauna kai kabbara ko da raka'ar karshe ne ka samu wannan jam'i wannan tambayar taka tana da muhimmanci dan mutane suna da wannan ɗabi'a to kaji annabi ya ce ko an zo an samu an idar ko da ba a sallame ba amma dai duk komai na sallah ya ƙare saura a yi sallama annabi ya ce daidai kake da wanda ya zo tun daga kabbaran harama kawai kai kabbara ka nemi guri ka zauna ka ci gaba da tafiya ana sallamewa ka tashi ka cikato wannan jiran da kake yi wai ka ji raka'a biyu ne ka zona ko kuma ta karfe ne ka tara taka ka yi wa kanka shirme ka yi shirme kabbartawa ake a zauna a jira in liman ya sallame sai ka tashi ka kawo hankalinka kwance an samu jam'i tare da kai daidai kake da wanda ya zo ya kabbaran harama in raka biyu ne kuma ka ƙara samun kwanciyar hankali kan kwanciyar hankali sai ka tashi ka kawo sauran raka biyu sai ka sallama dakata haka kake ni ko ba haka ke ni duka malam wani wani sai ya shiga bani da yadda yana zaune sai ya ya an yi mata hiyar da shi ji an sallame ku in yi ta salama hiyar ta hiyar yanke a uzu billahi ya shiga ya shiga malam la ilaha illallah yana faruwa sai ya ce bari su yi jam'i tare kun fahimci maganar da kyau Allah ya saka ma kai ma barisa da ka kara an karar da mu ka ji fa shi ya zo fa ma ya samu ya yi kabbara ya zauna da ya ga an sallame kawai sai ta ya yanke ya ce kai bari ya je ya tasa kawai ko kuma ga wasu bari su yi jam'i tare a wannan kuskure ne gaskiya rashin karatu ne duk rashin waɗannan abubuwan yasa karatu malam ba abin da ke wayar da kan mutane wallahi irin karatu duk lokacin da mutum ya zauna ya yarje wa kansa ba zai zo majalisin karatu ba ba zai saurari karatu ba wallahi zai zuma cikin jahilci jama'a da rashin sanin ya kamata komai kankantar tayin din nan ka ware awa ɗaya da rabin nan ka zo ka saurara za ka karu da abin da baka taba tsammani ba Allah ya shiryar da mu Allah ya sa mu dace akwai bayani ko addu'a to to bismillah a zo a kira sallah alan kabiru bismillah